لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مناوى الله سبحانه وتعالى قوديا دي هدامو أولا مسلاتي من البركة domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda za mu tashi insha Allah a suratul alaq yan uwa suratul alaq ta tattaro mawdu'ai masu muhimmanci ta tattaro al'amurka masu girma suratul alaq tana da al'amurka insha Allah wanda za mu ga yani harkon fara wahayi da aka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suratul alaq sura ce makkiya an sabko ta kafin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana da aya 19 suratul alaq ana ce mata suratul iqra daga cikin sunayenta suratul alaq ita ce harkon sura daga kasan alkur'ani in ka kama daga kasan alkur'ani wadda za ka fara ganin sajida a cikinta me ya sajida sujudun tilawa sujudun tilawa shine da akwai wasu gurare a cikin alkur'ani wanda in ka zo su kana karantawa za ka yi sujjada idan ka yi sujjada za ka haɗi abin da ya yassara ka haɗi irin wanda ake haɗi a cikin sujjada da girmama allah da tasbihi da sauransu sujudun tilawa kawai da akwai sujudu kala-kala da akwai sujudu shukur da sauransu shi kuma sujudu shukur lokacin da aka yi ma wani abu na ni'ima kai tsaye ka haɗe kai sujada ka kalli gabas wannan yana daga cikin sunonin da ya kaɗan ne sujudu attilawa ana yi hatta da a cikin sallah dai sallar da take ana sirrantar da karatu saboda bai yayuwa ka karanto suratul alaq yani a cikin sallar azhar ko ma musu ga ka faɗi kai kaɗai ba su yi ka karanto shi yasa malamai suka ce a wannan gurin dan ka rikita mutane wanda suke bayan ka ba za ka yi ba su jo da yani tilawa a sallar da ba a bayyana yani karatu jahid wannan shine a takaice ne suratul alaq tana da manyan mawdu'ai guda uku wanda take magana akan shi an kuma mun ƙara buɗe za mu ga wasu mawdu'at insha Allah sama da haka mawdu'i na farko wanda take magana akan shi mawdu'i na farkon sabkan wahayi farkon sabkan wahayi da aka wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda a wannan mawdu'i na farkon sabkan wahayi ya dauki me yake da suna ya dauki abin da ya shahi me yake da suna mahimmancin ilimi da mahimmancin karatu da mahimmancin rubutu insha Allah za mu gani maudu'i na biyu wanda take magana akan shi tana magana akan yani rashin kunya ta mutum lokacin da ya samu rudu na dukiya tana magana akan ketare iyakar da mutum yake lokacin da dukiya ta ruda shi in ya samu dukiya sannan kuma hallo da kiwa kin yi wa Allah maɗaukin sarki biyayya da yake yi da kuma rashin tuna lahira da yake lokacin da mutum ya samu dukiya za a ga in dukiya ta rikita shi ya sha giya kuɗi da ake cewa za a ga zai iya gayawa kowa magana ba shi ba ya biyayya ga Allah maɗaukin sarki abin da ya ga dama yake ya taka wanda yake so ya yi da wanda ya ga dama sannan kuma hallo a ƙarshe sai ta yi magana kuma hallo a kissa akan abu jahal abu jahal ɗaya ne daga cikin wanda yake takura manzala su sama yake munana manzala su sama kamar yadda abu lahab wanda aka sabkar a kan shi tabbata da abu lahabin watab to shi ma wannan wani ne mai irin cutatarwa manzala sa shi wannan ta kai ta kawo hatta da manzala su sama yake hanawa a kan yi ibada shi abu jahal yana hana mutane kasubu manzan Allah salasa abu lahab yana hana mutane kasubu manzan Allah sassama to shi kuma wani yana hana manzan Allah sassama ma ya shi da kanshi ma ya ibada yana hana shi lokacin da zai sallah da sauransu a yake cewa zai taka kan manzan Allah sassama idan zai yi sujjada almihim za mu ga insha Allah ƙarin bayani akan haka a cikin sura wannan wannan su ne maudu'ai guda uku wanda take magana a kai shi kawai da muka ce insha Allah sura nan ta fara da bayani akan mahimmancin ilimi da kuma mahimmancin girmama Allah lokacin da mutum yake neman ilimi da kuma sanin cewa baiwar da Allah maɗauki sarki yawa mutum ya koya mishi abin da bai sani ba wannan yana daga cikin baiwa to wannan sura ta fara da wannan maudu'in wanda ta yi bayani akan shi sosai ta fara da kalma ta a yi karatu ikra a yi karatu a karanta ta fara da wannan umarni da wannan abin shi ne harkon wahayi da aka wa mazala su sama kawai da bayani zai zo sannan kuma halluhe ta ɗan yi gaba sai ta yi bayani akan yadda mutum yake kasancewa lokacin da rudin dukiya ya same shi idan ya samu dukiya ya yi kuɗi sai ya ga yana ya raina kowa hatta da Allah maɗaukin sarki ya raina sai ya gaya wa kowa magana aka jira cewa wannan duke da samu na samu ta dai dan karhi dan waye sauransu a gani ya bar dokokin Allah ya ki ba da zakka ya ki lura da haƙƙin Allah maɗaukin sarki ya dinga wulaƙantar da mutane ba dan kowa ba dan ya ga yana da kuɗi zai da wannan kiran shine muna iya ci gaban shagawa zai da wannan kiran shine yake kasancewa ga mutum lokacin da mai yake da suna lokacin da ya ga ya samu dukiya da sauransu zai samu dagawa da girman kai da rena mutane da rena addinin Allah da sauransu sannan kuma lohe ta yi magana a kan kisa ta yani abu jahal ga wanda ake ce mashi fir'aun hazin umma abu jahal shine fir'aun in wannan al'umma wannan al'umma a cikin wannan al'umma babu fir'aun wanda yake kin musulunci sama da shi abu jahal shi yasa ake ce mashi fir'aun da al'umma wanda wannan sura ta yi bayani akan yadda yake kiyaye da manzala sama da yadda yake neman ya hana ma manzala sama ibada yake neman ya hana manzala sama ibada yake neman ya ya wannan ya taka har yake cewa zai taka kan manzala sama lokacin da zai yi ibada almihim dai ta yi magana akan shi sannan kuma wannan sura ya kusan karshe sai ta rufe da narkon azaba akan wannan abu jihar wanda yake neman ya wulaƙanta annan muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma da wannan sura ta yi wani abu wanda zai nuna mana mahimmancin ilimi da aiki da ilimi ta fara da umarni da a yi karatu ikara sai kuma tarihi da a yi sallah a yi sujjada a nemi kusanci ga allah maɗaukin sarki ta fara da umarni da ikra ayi karatu sai kuma tarihi da kallala tuti'hu wasjud waqtari tarihi da umarni da ayi ibada malamai suke cewa wannan ishara ce akan muhimmancin ilimi da kuma aiki da ilimi ta fara da umarni da ayi ilimi sai tarihi a wajen riwa tarihi da umarni da ayi aiki da ilimin shine sallah wannan shine a takaice abin da ya shahi yani wannan muqaddima ta wannan sura insha Allah sai wayannan ayoyi guda biyar na farko insha Allah malam zai karanto mana bismillahir rahmanir rahim اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
جيدا wannan ayoyi guda biyar su ne farkon ayoyin da aka sabkowa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an sabko mashi da wayannan ayoyin lokacin yana dan shekara 40 lokacin yana dan shekara 40 annabci ya zo mashi yana ɗan shekara arba'in aka sabko da wa wa'innan yani ayoyin aka sabko mishi shine farkon ayoyin da aka sabko mishi na wahayi wanda da wa'innan ayoyin aka ba annabi Muhammad sallallahu alaihi annabci da wa'innan ayoyin aka ba manzo Allah sallallahu alaihi annabci sannan kuma hallo da akwai ayoyin da su aka bashi manzanci shine ayoyin na farkon suratul mudassir بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فحجر wayannan su ne wanda kuma da shi aka bashi annabci wannan yaya manzanci Eh, wannan ya tabbata ne yani a lokacin da maza su yake da shekara 40 annabci ya same shi da manzanci a lokacin na dan shekara 40 kuma ya tabbata wa'annan ayoyin da eh, na suratul alaq sun sabko ne a cikin watan ramadana sun sabko a cikin watan ramadana kawai da ibn al-qayyim ya bayyana a cikin nuniya kenan annabci ya zuwa maza sun yan shekara 40 cikin watan ramadan aisha radiyallahu anhu- anha a cikin hadisin da imam al-bukhari da muslim suka rawaito shi take cewa farkon abin da aka fara wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahyi ar-ru'ya as-sadiqa farkon wahayin da aka fara wa manzo Allah sama yani ha- wannan da yake da suna eh, maholki wanda yake na gaskiya domin maholkin annabawa maholki ne na gaskiya dukkan shi kuma wahayi ne finnaum ya kasance yana yin maholki ana mishi wahayi ta hanyar maholki shine kuma abin da aka wani mishi sai manzo Allah sama ya kasance duk in ya ga wani abu a maholki zai kasance kamar yadda kaga ketowa asuba sai ya kasance kamar yadda ya gani a maholki a ana nan ana ne sai manzalar sama husumu hubbiba ilaihi al-khala sai aka eh, sa a zuciyar shi ya ji dadin yani kebancewa sai yake zuwa gadi hira fa ya tahannasu fi yana yin ibada a cikin shi yana yin ibada duk da malamai sun samu sabari wannan ibada da yake akan shari'a shi ce ko kuma akan shari'a ta annabi ibrahim ma ma yakun wannan kad la yufidu bayanin wannan abu yana zuwa wani kwanakai ya zauna a can tigar hira yana ibada shi ne ake ce mishi alkhala alkhalwa wadai wanda ya sha bambam da itikaf ya sha bambam da itikaf duk da alkhalwa eh, yani tsari ne wanda na sufiya a yanzu babu shi a tsari na yani yani tsarin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bar al'umma shi akan shi abinda ke da kai al-i'tikaf al-i'tikaf shine wanda aka shar'antawa musulmi amma yani a sufiya har yanzu akwai khalwar da ake yi a shiga gida a darme da sauransu Eh, shi kuma eh, yani i'tikaf bai yayuwa a gida inna ma ana yin shi a masjid kaga da bambanci da tsakanin khalwa zai da yani yana zuwa wani ɗan lokaci ya je ya dawo ya ɗauki abin da zai ci da sauransu daga gurin matashi khadija yana nan yana nan har wani lokaci kai tsaye sai mala'ika ya zo mishi mala'ika jibril ya zo mishi a lokacin yana cikin gari hira sai ya ce wa manzan Allah sassama ikara ya ce karanta faƙalar rasulullah sassama ya manzan Allah sai yake cewa kultu ma ana bai kare na cewa mala'ika jibril a lokacin nan ni ba mai karatu ba ne, ba ma ana bai kare ban na iya karantawa domin haka ne manzan Allah sassama bayya iya karanta bayya iya rubuta wannan sharaf ne a gan shi wanda ya mariga mai bayani akan haka fa akhadani fa ghattani hatta balaga minna al-juhd he maza su mai ce he ya kama ni ya matse ni hatta balaga min aljod har sai da na eh, yani na na samu wahala lokacin da ya matse ni sun ma arsalani sai ya sake ni so eh, fa qala iqra he ya ce mishi karanta karo na biyu kenan qultu ma ana bi qari fa ghattani saniya hatta balaga min aljod ya kara matse ni karo na biyu har sai da ya sha wahala ana uku ma kuma hallo ya kara yi mishi haka to ya ana uku sai wahayi ya zo malamai suka ce wannan ishara ce akan cewa ilimi bai ya samu da wahala bai ya yiwa ka samu ilimi da wahala in manzo Allah sai sama za a fara mishi wahayi ya an matse shi an matse shi har sai ya sha wahala yani ina ga wani wanda zai ce ya nemi ilimi haka nan tabbas bai ya yiwa ilimi dole ya sha wahala shine yani ana uku da ya da ya kama shi da ya matse shi he ya sake shi ya ce اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق zuwa ƙarshen ayoyin da malam ya karanto mana wanda zamu yi fassarar su to lokacin da aka yi wahayin wayannan yani wayannan yani ayoyin na suratul iqra sai aka samu fatratul wahayi wahayi yanki wahayi ya yanke aka samu wani ɗan tsawon lokaci sai daga baya kuma aka sako suratun yani kowakko ayoyi na suratun mudassir wanda mala ya karanto mana su kuma da su aka ba mazara son manzanci da akwai a cikin hadisin tawil ne wannan hadisin da aisha ta rawaito wanda ta yi magana akan yadda ya koma yana karkarwa gida yani khadija ta rufe shi da ta rufa mishi bargo ta kai shi gurin waƙata bin naufal da sauran magana dai da yawa almihim dai za mu takaita yani wannan hadisin haka wannan shine a takaice hadisin wannan na Aisha yana cikin sahih Bukhari da sahih Muslim wannan ita ce suratul iqra yani suratul iqra ko kuma suratul alaq wannan ayoyin guda biyar na farko dukansu suna magana akan ilimi da mahimmancin ilimi dukan suna magana akan ilimi da mahimmancin ilimi su ne kuma yani harkon wahayin da aka fara yi wannan kenan ikra bismi rabbika allazi khalaq wannan aya ta farko kenan Allah maɗauki sarki ke cewa ikra ka karanta bismi rabbika allazi khalaq da sunan ubangijinka allazi khalaqa wanda ya halicci halittu ikra umarni ne aka wa manzan Allah sama da ya karanta umarnin da aka mishi da ya karanta duk da cewa bayya iya karanta bayya iya rubuta kuma a haka zai tabbata bayya iya karanta bayya iya rubuta domin alama ce ta matsayi da girma a gare shi duk wanda aka cewa bayya iya karanta bayya iya rubuta nan asali a gare shi banda manzan Allah sama shi manzan Allah sama a ce mishi bayya karanta bayya rubuta alama ce ta mu'jiza tare da bayya karanta bayya rubuta ya zo da ilimin mukan da babu irinsu a duniya tare da bayya karanta bayya rubuta ya zo da wannan alkur'ani alamun cewa wannan alkur'anin bayya da komai a cikin innama shi ne isarwa ne magana ce ta allah mazauki wadda wannan shi ne kenan waje na hikima ta kasancewa mazalar sama yani bayya yani karanta ikra ya kasance farkon wahayin da aka wara mazana cikin umarni da ai karatu malamai suka ce wannan ishara ce akan cewa al'umma ta wannan mutumin dukansu za su gini ne akan ikra yin karatu ishara ce akan cewa a wannan al'umma ta manzana sama tun zo turo manzana sama har zuwa tashin kiyama duka al'umma ce ta yin karatu sawa'an karatun wannan na addini ne sawa'an karatun wannan na duniya ne na ta yadda rayuwa ta duniya alama ce wanda ita ce babban mu'jizar take cikin kalmar nan ta iqra shi yasa duk wannan ci gaban da aka samu na ci gaban duniya kawo al'amurka na ci gaba dukan su fadala ce ta yani turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha kuma abin da ya shahin karatu na addini in ka bibi sauran addinai ba za ka samu wanda suka yi ilimi a kan littafansu wanda aka sako musu kawai yahudawa ko nasara sama da yadda irin yadda wannan al'umma suka yi karatu a wannan al'umma ne za ka samu maharantar alkur'ani da yawa a wannan al'umma ce za ka samu mutum ba maharantar alkur'ani ba ne ba amma in an samu kuskure alkur'ani zai gaya ma a wannan al'umma ce za ka ga malamai sun yi kokari sun yi rubututtuka akan ma'anonin alkur'ani a wannan al'umma ce hatta da gittawa yani maganganu da amman zala su sama yayi da al'amurka da yayi duka an yani rubuta su an hardace wannan al'umma al'umma ce ta daban shi yasa farkon wahayi da aka fara yi musu yani aka fara wannan al'umma shine umarni da a yi karatu ikra bismi rabbika alladhi khalaq wannan shine farkon wahayi da yazo yani daga Allah madaukakin sarki ikra bismi rabbika alladhi khalaq kuma sai wata ishara an yi umarni da ikra kai karatu ikra umarni ne da ka yi karatu ita kuma alƙira'a karantawa shine kana kallon harafi kana karantawa manzala sa sama ba da shi ake yi ba ana yi da al'umma shi kamar umarni ne aka yi amma kuma al'umma ake ne saboda shi dama la kara bayya karantawa bayya rubutawa kenan kaga umarni ne aka wa al'umma kowa a cikin al'umma ku tashi ku yi karatu shi yasa sahabbai tun da aka sabko wannan ayoyin sai kasance karshe wajen misali karatu da ilimi da harda da sauransu da karantawa suka yi shi yasa tun daga wannan lokacin har yau ilimi na addinin musulunci bai yanke ba ba a taɓa yin ba wani lokaci wanda babu masani kai ba a taɓa yin ba wani gari daga cikin garuka na musulmi a duka garin babu masani ba a taɓa yi ba wannan ƙarshen mu'ajiza kenan wadih sannan kalma ta yani ikra in mun lura da aka ce ikra ba a kayyade shi ba ba a ce ba ikra yani ka karanta yani ilimi na addini kaɗai ba a ce ba ka karanta yani alkur'ani kadai ba ce ba karanta hadisi kadai aka ce ikra aka bar shi mujarradan kawai kayi karatu malamai suka ce wannan ishara ce akan cewa duk wani ilimi mai amfani ka je kai shi wannan kalmar ta dauki duk wani ilimin da yake da amfani in ma ya kasance yana da amfani akan addininka shine ilimi na addini akan lahira ilimi na addini kai shi in ma ya kasance wannan ilimi yana da amfani akan duniya kuma ba zai saba addinin ka ba to ka tashi ka yi shi wannan duka ishara ce zuwa haka sannan kuma hallo bismi rabbikal ladhi khalaq ishara ce akan cewa duk ilimin da zaka yi kakka rabu da Allah bismi rabbikal ladhi khalaq iqra bismi rabbikal ladhi khalaq iza ishara ce akan cewa duk ilimin da zaka yi kada ka sake ka rabu da Allah kuma duk ilimin da zaka karanta sawa'an wannan ilimin na addini ne ko na duniya ne ka dinga fara shi da sunan Allah sai za ka samu tsari da kariya da taimako a kan shi bismi rabbika da zikhala ka karanta tare da sunan ubangijinka alladhi khalaqa wanda shi ya halicci halittu tunda shi ya halicci halittu to tabbas in ka karanta da sunan shi za ka samu taimako da agaji ya ƙara buɗe maka ƙwaƙwalwarka ya ƙara maka alkhairi kida wannan ishara ce akan yani duk ilimin da zaka nema kada ka mance Allah maɗaukin sarki kada ka mance ubangijinka wanda shi ya halicce ka ya halicci dukkanin halittu in kana ganin ilimi wanda ya shahi haraka ta hiyar da duniya kana ganin abu ne mai girma to shi ya halicci dukkanin halittun da suka iro wannan ilimi kenan ka karanta da sunan shi zai yi sarewa kawai yadda ya yi sarewa wa'annan mutanen da suka fara kenan wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu lura yani yin bismillah a farkon karatu wadai yin bismillah a farkon karatu karatun wannan sawa'an na addini ne wannan ma'aruf ne kusan kowa ne ko kuma karatun wannan ba na addini wani ba na al'amurka ya tafiyar da rayuwa shi yasa ya daga cikin al'ada duk wani abu mai albarka duk wani abu na alkhairi duk wani abu ana so a fara shi da bismillah Allah maɗaukin sarki farkon abinda ya fara alkur'an da shi shine bismillah domin shine farko ita ce farko a kowace sura ma'ada suratul tauba banda suratul tauba yani bismillah ita ce farko a kowace sura kaga wannan ishara ce akan duk abinda mutum zai fara ya fara da bismillah haka manzo Allah sallallahu ya kasance in zai tura sako zuwa ga shugabanni na duniya yana kiransu zuwa ga musulunci yana farawa da bismillah yana fara da bismillah kenan bismillah abu ne mai mahimmanci fara da sunan Allah maɗaukin sarki abu ne mai mahimmanci kada mutum ya kiyaye bal ya zo ma a hadisi yani ko kayanka zaka hudda ko zaka canza ko zaka shiga ban daki zaka hudda kayanka zaka biya bukata ka ce bismillah manzala sai ke cewa satru ma baina aurati bani adam wal jin bismillah wannan shine abin da zai sitirce tsakaninka da yani aljannu saboda aljannu yana da sha'awa wadah kenan in ka mutu ya bismillah insha Allah ba za su taba gani ba shi ne sutura da take tsakanin yani dan adam da kuma hakkwanta ma in za ka yi da sauransu almihim wannan aya ta farko ta ɗauki darussuka da ababai masu mahimmanci wanda take nuna mana kenan ikra ka karanta bismi rabbika allazi khalaq tare da hadawa da sunan ubangijinka allazi khalaqa wanda ya halitti halittu nan allazi khalaqa ya aka yi shi ba a hudu ba allazi khalaqa maza dan ka kadarta duk abin da ka gani to Allah maɗaukin sarki halitta shi hada khalqullah koma me ka gani to yana daga cikin abin da Allah maɗaukin sarki ya halitta kinan wannan shine farkon fara wannan sura wanda a takaice wannan ayat ta farko ta takaice mana duk abin da ya zo a cikin wayannan ayoyin guda biyar sai kuma Allah maɗaukin sarki ke cewa khalaqal insana min alaq Allah maɗaukin sarki ya halicci ɗan adam min alaƙin daga gudan jini ko bayanin wannan aya halakal insana min alaƙ baitin Allah maɗaukin sarki ya ce ikra bismi rabbikal ladhi khalaq ka karanta da sunan ubangiji ka wanda ya halitti halittu to daga cikin wannan halittun da akwai halittar da ta yi kowace halitta daraja ita ce nau'i na ɗan adam sai aka fara aka yi ishara akan haka Allah maɗauki sarki ke cewa halakal insan Allah ya halitti yani mutum min alaƙin daga gudan jini bayani akan halitta ta mutum daga gudan jini ya tabbata a hadisi na abdullahi bin mas'ud wanda yake cewa akhbarani rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa sadiqul masduq yake cewa inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan ha manzara sai yake cewa ɗayan ku ana hada halittar shi a cikin cikin ma'aifiyar shi 40 yawman nutfatan a matsayin kwana 40 yana mai wannan gudan ruwa ko kuma ɗugon ruwa arba'in na yawon nutfatan ɗugon ruwa a kwana yani arba'in na farko yani ɗugon ruwa na mani wadda sannan kuma lusun mai kunu alaƙatan misla zalika sannan ya kasance gudan jini kwatankwacin haka yani kwana arba'in sun ma ya kunu mudghatan misali zalika sannan ya kasance gudan tsoka kwatankwacin haka yani kwana arba'in in ka da kwana arba'in sau uku shi zai ba kwana 120 kwana 120 wata uku wannan shi ne marhala ta da ake daidaita halitta ta mutum kwana arba'in na farko gudan wani dugon mani kwana yani arba'in da biyu da yake da suna gudan jini kwana arba'in na uku da yake da suna gudan tsoka idan ya yi kwana arba'in na uku ya yi wata hudu ko ya yi mai yake da suna ya yi kwana 120 to sun ma yurusalu ilaihi malaku fayun fahufihin ruwa sai a turo mashi mala'ika sai a busa mashi rai to daga ciki duk lokacin da ya kai kwana 120 wata hudu to ya koma daga ciki wanda aka sani adi ya koma ɗane yanzu a cikin ɗane halitta ce cikakka shi yasa malamai suka ce duk cikin da ya kai wata hudu abin da ya sama to idan mace ta zubda shi kawai ta kashe rai cikakke ko kuma idan kai kaje ganganci kaje ka bige ka zubta shi ka kashe rai cikakke idan ya kai wata hudu kwana 120 kenan amma in kasa da haka al'amarin da sauki kasa da haka al'amarin da sauki duk da ya haramta a zubta shi amma da sauki bai kai ba bayan kwana yani 120 to wannan in kun lura ita wannan aya ta yi bayani a mataki na biyu bayan ya zamto kwana arba'in nutfa a kwana arba'in na biyu zai kasance alaka gudan jini to he wannan aya ta yi bayani a haka ta ce ɗan adam an halitce shi ne daga yani gudan jini me yasa ba ce ba an halitce shi daga wannan ɗugon ruwa na mani a wasu ayoyi da yawa an yi bayani akan haka ka iya karanto mana farkon suratul tariq mu je haka je kan ayar بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق Allah maɗaukin sarki ke cewa falliyan zurul insanu min makhluq mutum ya duba ya ga daga me aka halice shi falliyan zurul insan min makhluq mutum ya duba ya ga daga menene aka halice shi Allah ya Allah maɗaukin sarki ke cewa khuliqa min ma'in dafiq an halice shi ne daga ruwa wanda yake tunkuɗar juna hayya yakhruju يخرج من بين السلم والترائب wannan ruwan wanda yake tunkuɗa juna na hutowa min bayni sulb daga gadon baya wata ra'ibe yana hutowa kuma lo tsakanin girji yani min bayni sulb ta ga gadon baya na namiji haka malamai suke fasartawa wata ra'ib yani girjin mace yani ta bangaren yani girjin ta nononta wasu malamai suka ce a'a min bayni sulbi wata ra'ib namiji daga daga mai yake da suna daga gadon bayan shi kuma lo ta ga yani kirjin shi a kuma lo ita ma mace ta ga gadon bayan ta daga kirjin ta almin wani al'amurka ne na tib wannan kuma wanda zai iya rajjaha mana shine wanda ya kira ɗan likita kun ga dauru tafsiri hatta da wanda ya kira ɗan likita yana da dama ya yi bayani a ɗauki bayanin shi saboda Allah maɗaukin sarki wanda ya yi magana wannan ya san duk wani ilimin makan da kake tunani bal ma shi ya sanar da ɗan adam shi shi yasa alƙur'ani yani dole he an in kana so yani ka fahimci wasu ababe he ka haɗa da karatu na ilimi na zamani shi yasa duk wani musulman da yake wasa akan karatun da yake wallahi na cikin hatsari wajibi ne al'umma ta musulmi su dage su yi karatu duk wani abin da zai amfani musulmi dole ne ka tashi ka je ka karanto shi abin da ya sana gare ka sai ka ga- ka kama wurin da ya dace da halinka yani kwakwalwarka kaga tana ja bangaren ka- karatu na har da alkur'ani da itkanin yadda ake karanta shi ka dage kai karatu a wannan abu amma ka ji har doktora kana iya dauko akan wannan kwakwalwarka kaga tana ja akan bangaren karatu na hadisi ko bangaren karatu na fiqh ka dage kai kwakwalwarka kaga tana ja akan bangaren karatu na likitanci ka dage kai akan bangaren karatu na ah, sha- eh, dokoki ka dage kai ruwa kenan akan bangaren karatu na eh, da yake da suna eh, yanayin eh, ci gaban rayuwa eh, mai yake da suna eh, noma da sauransu ka dage kai dole ne wannan wajibi ne al'umma ta tashi ta yi wannan abu in ba haka ba za ta kasance yani baya domin ibada bata yiwuwa sai inda akwai istikrar da kwanciyar hankali kenan wani a takaice eh, yani shine a wannan aya- a wannan aya da muka karanto falyan zuru insan mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bayni sulbi wat tara'ib to yana nuna cewa an halitta mutum daga daga mani to tunda an wadiya wannan aya a wannan aya kuma hallo dan a ƙara koyawa mutane yani wani sabon salo sai aka nuna cewa yani allazi khalaqal insana khalaqal insana min alaq Allah madaukakin sarki shine wanda ya halicci mutum daga gudan jini kenan a marhala ta biyu wasu malamai suke cewa wannan aya tana magana ba tana magana bane ba akan gudan jini na marhalan nan ta biyu na mataki na biyu ba shi akan shi ba take magana inda ma wannan aya tana magana ne akan asalin shi ne. khalaqal insana min alaq Allah madaukakin sarki ya halitti mutum min alaq daga wani gudan jini na tsutsa ta ruwan mani domin ya tabbata ruwan mani yana da a tattare yake da tsutsotsi wanda suke cikin shi wannan tsutsa tana da kai tana da ya- me yake da suna tana da eh, jela tana da wutsiya bayyayuwa ka ganta da ido amma za ka ganta da me yake da suna eh, ah, me yake suna al-mihjar abinda yake kabbara abu karami to wannan shine ake ne Allah madaukakin sarki ya halarci mutum daga wannan tsutsa alhayawanat manawiyya wanda ake ce musu alhayawanat almaniyya wannan tsutsotsin nan na mani daga shi ya halarci mutum dan a nuna ma kaskancin ka da wulakantarka asalin ka tsutsa ce na wani ruwa wannan kuma tafsiri ne wanda yani na malamai wanda suka yi karatu na likitanci tafsiri ne nasu domin da akwai malamai manyan likitoci na duniya waɗanda kuma lo malaman tafsiri ne in suka zo maka tafsiri za su maka tafsiri ta ta irin wannan ababen da ya shahi likita za su yi maka bayani su haɗa shi da ilimin da likitan wannan su gwada ma cewa wai wannan abin da mutane suke alfahari na harkar likita ga shi alkur'ani an riga an bayanin shi da ko wani littafi wanda ake ce mashi at-tibbu mihrabul iman a cikin sun yi bayani akan wannan abu likitanci mihrabul iman me yake da suna ruwa ce ta imani yayin idan kai zurfi a likitanci to tabbas za ka samu wannan za ka kai zuwa ga yin imani da Allah mafi sarki saboda duk abin da ka karanta za a ga gashi ne a cikin alkur'ani shi yasa wani ɗaya daga cikin wanda suka yi karatun likita yake ce mun da akwai karatun da suka yi farko abin da aka haraba su su karanto irin wayannan ayoyin da suka zo a cikin alkur'ani da kuma hadisai na aka ce dole ya sun iya su kuma a cikin wayanda aka wajibta musu da kowane ba musulmi bane ba ba komai ba saboda za su taimaka musu a san fahimta haka to shi yasa yani wannan da yake suna wannan sura ta dauki isharat masu mahimmanci duka in ka lura tare da cewa wannan ayar za ka iya ganin cewa kai kawo ba akan ilimi ba take magana amma a bayanin da muka yi kaga ya fito akan ilimi take magana wannan ayar khalaqal insana min alaq Allah madaukin sarki sai ya bayani akan ya halicci mutum min alaq daga gudan jini na tsutsotsin wannan na mami sai a bar kai kai ta bincike he daga baya aka samu bangaren likita ya yi bincike akan wayannan ababen ya gano haka kaga wannan ishara ce zuwa ga ilimi daga cikin ilimuka masu sarkaka ilimi na likitanci sai kuma allah maɗauki sarki ya ƙara yin umarni da a yi karatu sannan kuma da ya ƙara yin umarni da a yi karatu sai ya ƙara maka ishara a kan duk karatun da za ka yi ka kiyaye da yani girmama allah ka kiyaye da darashta allah ka kiyaye da aƙidarka duk karatun da za ka yi shi yasa allah maɗauki sarki ce ikra wa rabbukal akram ka yi karatu ka karanta tare da cewa wa rabbukal akram ubangijinka shine al-akram mai karamci yani ka karanta tare da kana girmama ubangijinka kana girmama shi kana da kudurin cewa shine mai karamci don haka wanda ilimin duk wani shi zai hore mun domin mai karamci ne zai iya mun karamci ya hore mun wahala shi duka ta wannan to duk mutumin da zai dinga yin karatu yana istish'arin wannan ababen yana hararo ina ababen to tabbas babu karatun da zai ba shi wahala ikra wa rabbukal akram ka karanta tare da cewa ubangijinka shine al-akram mai karamci al-akram wanda ya yi duk wani mai karamci karamci ya yi duk wani mai karamci karamci ya isa halittu Allah maɗaukin sarki shi ya halice su mutane gaba kiɗe shi ya halice su amma daga ciki da wanda suke sabon shi amma a duk da haka yana ciyar da su yana shayar da su ya isa karamci gidan mutum ya yi karatu yana mai hararo wannan abubuwa ikra wa rabbukal akram ka karanta tare da cewa ubangiji ka Allah maɗaukin sarki shine al-akram mafi girma kenan malamai a nan gurin suke cewa wannan aya tana nuni akan cewa yani mutum karatun zai wannan karatun na addini ne ko kuma na duniya ne ya dinga hararo girmama Allah maɗaukin sarki ya dinga lura da aƙida shi don haka duk karatun da aka yi kakka yarda wai don ka samu wani ci gaba na ilimi na karatu don ka samu kayi wani bincike kakka yarda ka kafa cewa Allah maɗaukin sarki kada ka yarda dan ka je kaya karatu ka karanta maganganu na wasu falsa- falasifa da sauransu kada ka yarda ya kai ka zuwa ga kafirci Allah domin ubangiji ta shine al'akar shi ya halitte ka kuma allo shi yake maka karamci shi ya sare ma wannan ilimin ta ya za ka kafirce mishi dalilin ilimin wannan aya wannan kawai ishara da take mana akan haka sai kuma Allah maɗaukin sarki ya ce allazi allama bil qalam shi wannan ubangiji naka al'akram shine wanda allazi allama shine wanda ya sanar da mutane halittun shi bil qalam ya sanar da su ilimi ta hanyar alqalam yani alqalami muhimmanci gare shi alqalami daraja gare shi me yasa yake da muhimmanci yake da daraja farkon halitta ita ce alkalami Allah ya umarci alkalami ta rubuta duk abin da zai wakana a nan doron duniya shi yasa Allah maɗaukin sake a wani guri ya yi rantsuwa da alkalami
نون بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون Allah maɗaukin sarki ya yi rantsuwa da alkalami saboda muhimmanci shi me yasa malamai suka ce me yasa Allah maɗaukin sarki ya ya yi magana akan cewa maimakon ya ce allazi allama al-ilma shine wanda ya sanar da dan adam ilimi sai Allah mawaki sai ke ce allazi allama bil qalam shine wanda ya sanar da eh, yani eh, ya sanar da halittun shi ilimi da alqalami dan a maka ishara akan cewa alqalami wasifa ne alqalami abu ne wanda he ta hanyar shi zaka samu ilimi matukar kai ba annabi bane ba ba wahayi ba ake maka to dole ne wannan alkalami sai kai amfani da shi domin samun ilimi in ma kai kai amfani da shi domin ka samu ilimi eh, yani da kanka in ma kuma wani ya yi maka amfani da shi sai ya koya maka kai kuma ka rike kiran dai alkalami shi ne tushen ilimi shi yasa dukkanin malamai suke cewa ma hufiza farra wa ma kutiba qarra dukkanin abin da aka haddace shi zai gudu ya tayi kamance wata duk abin kana da mantuwa wa ma kutiba qarra dukkanin abin da aka rubuta shi ya tabbata sannan kuma malamai suke cewa wannan aya tana nuna muhimmancin alkalami saboda alkalami aikin shi shine ya rubuta shi kuma ta hanyar rubutu duk wani ilimin da ka sani na duniya na harkar cigaba an same shi ne ta hanyar rubutu duk wani kiyaye dokoki da ake da sauransu ta hanyar rubutu duk wani kiyaye haƙƙi ana yi ta hanyar rubutu shi yasa Allah maɗaukin sarki ya umarni da idan za a yi a ciniki wanda ya shahi da bashi da sauransu a rubuta ya yi wanda suna wani za ta da yankin bidani ila ajalin musamman faktubu ku rubuta rubutu yana da muhimmanci kai ƙarshe mawari yanzu matakin da muke ciki na yanzu duk matakin da ka kai duk darajar da ka kai ta ilimi rubutu ne za ma a takarda kawai a baka ga darajar ka ta yi a datan da zinariya da azurfa da kuɗi ko to yanzu ci gaba da ya zo na ilimi ya ka ce wannan zinariya da azurfa a ajiye su sai aka rubuta wasu takardu rubutu aka yi wannan a matsayin kuɗi kaza ne wannan a matsayin kuɗi kaza ne haga wannan kara rubutu yana da mahimmanci rubutu yana da mahimmanci shi yasa mutum ya yi kokari ya zamto mai rubutawa ne kuma da akwai dama ya zamto mai rubuta ya da duk yaran da ya yassara a gare shi kinan rubutu yana da mahimmanci alladhi allama bil qalam allama uke saki shine wanda ya sanar da alqalami ya sanar da ilimi ya sanar da ilimi da alqalami a nan gurin a ƙarƙashin wannan aya imam al-qurtubi al-maliki yake cewa a cikin tafsirin shi yake cewa nabbaha ta'ala ala fadli ilmi kitaba lima fihi min al-manafi al-azima Allah madaukakin sarki yayi nuni akan fadala ta ilimi na rubutu ilimi na rubutu rubuta yayi nuni akan fadala ta ilimi na rubutu saboda me yasa imam al-qurtubi yace yani lima fihi min al-manafi al-azima saboda anhwanin shi mai yawa ilimi na rubutu rubuta abu imam al-qurtubi yace allati la yuhitu biha insan wanda mutum bayya iya gano ma fa'idar rubutu babu wanda ya sai gano fa'ida ta rubutu mala yace wa ma duwinatul ulum al-qurtubi yace wa ma duwinatul ulum wala quyyidatil hikam ilimin muka ba a rubu ba a tabbatar da su ba aka rubuta su muka same su a yau sai ta hanyar rubutu wala kuyyidatul hukma hikam ha kuma da hikimomi na mutanen da ba mu san su ba sai ta hanyar rubutu wala dubidat akhbarul awwalina wa maqalatihim ha kuma da maganganu na mutanen da duka mun san su ne ta hanyar rubutu wala kutubullahi munazzala illa bil kitaba haka littafan da Allah madaukakin sarki ya saukar duka wasan da ta hanyar rubutu yau alqur'ani inda yani ba ta hanyar rubutu ba yani da ko wanda zai same shi da Allah madaukakin sarki ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Allah madaukakin sarki ya ce mu ka sabko da alqur'ani kuma mu za mu kiyaye shi wannan kiyayewa yani abin da ya ayyanu daga baya shine rubuta shi alamaukin sarki ya tada mazajen da suka rubuta shi a zamanin abubakar radiyallahu anhu sannan a zamanin usman aka kara maido mutane akan abin da aka rubuta a lokacin abubakar radiyallahu anhu ta hanyar rubutu kenan rubutu abu ne mai mahimmanci abu ne wanda yake da mahimmanci imam al-qurtubi yake cewa walaulaha mastaqamat umur ad-dunya wad-din inda ba don rubutu ba al'amurka na duniya da na addini ba za su taɓa tsayawa kenan rubutu abu ne mai mahimmanci shi yasa abu ne wanda ya dace mutane su lura da shi duk wani abin da zai iya kawo matsala a dinga rubuta shi wadda allama wakil sarki ya ce ke cewa allazi ya allama bil kalam wanda ya sanar da ilimi ta hanya yani alkalami sannan kuma zuwa Allah ma'aukai sarki yake so ya wadawa a nan gure yake so ya bayyana wa ɗan adam akan cewa wannan ilimin da aka bashi baiwa ce dole ya tashi ya gode wa Allah wannan ilimin da aka bashi baiwa ce dole ne ya tashi ya gode wa Allah sai Allah ma'aukai sarki ya ce allamal insana malami alam Allah ma'aukai sarki ya sanar da mutum abin da bai sani ba Allah ma'aukai sarki ya sanar da mutum abin da bai sani ba domin a asali dan adam ya hoto ne daga cikin mahaifin shi bai san komai ba wallahu akhrajakum min butuni wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ya'lamuna shay'an la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun Allah mai yake saki cikin suratul nahl yake cewa wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum Allah maɗaukin sarki shine wanda ya huddo ku daga cikin ma'aifanku min butuni ummahatikum ya huddo ku daga cikin ma'aifanku la ta'lamuna shay'an a lokacin da ya huddo ku daga cikin ma'aifanku ba ku san komai ba duk wanda ya zo duniya a lokacin da ya zo duniya babu abin da ya sani jahili yake wannan Allah maɗaukin sarki yana nuna wa mutum ya san da cewa ilimin da kake takawa da shi wanda zaka kafircewa Allah to ka zo duniya baka san komai ba Allah mai sarki ya sanar da ku wallahu akhrajakum min butun ummatikum la ta'lamuna shay'an dan ka gane cewa a lokacin baka san komai ba sai Allah mai sarki ya bayyana da akwai wasu ababai da su ne asali wajen tabbatar da ilimi shi ya shi ya rinta maka su shine Allah mai sarki ya ce waje Allah kuma sama Allah ya sanya muku ji ta hanyar ji ake ake ɗaukar ilimi to yanzu kuma matashanmu na yanzu suna neman bata jin nasu za a sa ekutar a sa kiɗa da waye sauransu ta yada yi kunnan da ya saba jin kiɗe-kiɗe da sauransu ta yada yi ilimi ya bi ta hanyar ya tabbata ha gani waje da kuma sam'awar absar da ido wanda ta hanyar ido za a gani ya ka karanta ka har da ce ka rike haka kuma lowar afida ta hanyar zuciya kuma da za ka harnaci mafi yani mafi magana da ta yi inganci hankali a zuciya yake yana da kuma alama a kwakwalwa a zuciya yake kuma yana da alama a kwakwalwa wannan kwakwalwa da ake yi wannan da yake da suna kawar rezo ne na daga zuciya in shi ya dauka ya kai zuciya zuciya nan ne ma tabbacin ilimi saboda nan guna na maɗauki sarki ya haɗe hanyoyin da suke rike ilimi guda uku daga ciki ba a ce ba kwakwalwa saboda hankali ba a cikin ta yake inda ma a cikin zuciya yake kwakwalwar ita kawar da ya zo ne mai kamowa ya kawo zuciya wani yani wata ishara wadda wannan ayat ta yi bana to allah maɗauki sarki ne sanya wa al'ummu duka wayan nawa to amma yani ya ga mutum ya yi ilimi ya yi karatu ya dinga fito na fito da yani allah maɗauki sarki ko kuma ya dinga yani jujjuya magana ta allah maɗauki sarki allah ke yi allah maɗauki sarki ce da allah kun ta shukura allah ya yi haka ne ba don kuma ba don ku gode mishi ku gode mishi ku tashi ku yi aiki da ilimi ku tashi ku yani ku yi ibada ku yi mishi biyayya to kenan ilimi lokacin da mutum ya yi ilimi abinda ake so ya kasance ka kasance kayi kowa imani kayi duk wanda bai kai ka ilimi ba imani kuma hannu kayi duk wanda bai kai ka kokarin aiki da shi shine ake so to amma yanzu sai a hankali sawan kuma ilimi ne na duniya ko na addini kowane ilimi yana nuna maka zuwa ga Allah maɗauke sarki yana kai zuwa ga Allah maɗauke sarki sai dai in ka sa san zuciya duk ilimi mai amfani yana kai ka zuwa ga Allah maɗaukin sarki a kan ka gane girman Allah maɗaukin sarki sai dai mutum ya sa san zuciya kinan a wannan aya daga cikin ayoyin nan guda biyar Allah maɗaukin sarki fita a allama al'insana malam ya alam Allah maɗaukin sarki ya sanar da mutum abin da bai sani ba wajen magana ta alladhi allama bil qalam wasu malamai suke cewa alladhi allama al khatta wal kitaba bil qalam Allah maɗaukin sarki shine wanda ya sanar da yaya za a rubuta yaya za a yi rubutu bilkalami da aiki da alkalami shi ne ya sanar da ɗan adam ya zai yi rubutu ya tabbata ya ne harkon wanda ya fara yin rubutu shi ne annabi idris shi ne harkon wanda ya fara yin rubutu annabi idris kaga alama ɗauke sarki shi ya sanar da ya ake rubutu kuma yawanci al'ummomin da suka dawo suna da hanya ta yin rubutu wasu zane ne suke yi zanen shi yake nuna akan abin da suke yi wasu kuma harfuka gare su wanda ke yake keɓancacce shi yasa wannan kuma ta wani ɓangare yana nuna cewa dole ne al'umma ta yi ƙoƙari ta nema wa kanta harfukan da suke yin magana akan abin da take bukata shi yasa za mu iya cewa gaskiya alhamdulillah hausa ƙasa ce wadda ta wanda yake suwa yare ne wanda ya yi ƙoƙari wajen yin da yake da suna kawo harfukan da za su yi magana da shi musamman magabatanmu su yi ƙoƙari wajen tabbatar da abin da ake ce mashi alharfin ƙor'ani almunamman harafi na alƙor'ani wanda da shi ake yin rubutu a da mafi yawan rubututtuka na yani magabatan ma'anar ƙasa hausa suna yi ne da wannan yani kuma ba ma'anar ƙasa hausa za mu iya cewa nan garba afirka ya duka suna yi ne da rubutu na larabci shi ma wannan abu ne wanda ya kamata a mai yake da suna a raya shi to lokacin da musulmi suka ba da muhimmanci a wajen raya wannan harafi ƙorani al-muhammad sai kuma sun watura suka ce a a ga harfukan muma a sashi a ciki a dinga rubuta hausa da shi da sauransu shi yasa a yanzu yani lokaci ya kai har za ka samu mutum ya iya larabci ya iya komai ya san yadda zai rubuta da komai amma mai san yadda zai rubuta hausa shi da larabci kaga wannan ba karamar matsala ba ne ba yau ya ne inda da akwai wata takarda ta aihuwa ko ta wani abu wanda tsoho ya rubuta daga cikin kakanni suka rubuta in ka kowa mutum namu na yau karanta ta aiki akwai matsala sai zai kaiwa wani ya karanta mishi ke ya kamata musan kiyaye wannan abubuwa bane masu mahimmanci kiyaye su duka biyun mutum ya sani abu ne mai mahimmanci wannan a takaice yan uwa su ne ayoyi guda biyar wanda su ne aka fara sabkowa wanda suna ɗan doguwar magana insha Allah sauran kuma ayoyin insha Allah zan bar su sai me yake da suna sai gobe kenan gobe ranar da zamu rufe tafsiri insha Allah gobe kenan sai gobe sai mu yi da sauran ayoyi na wannan sura suratul alaq sai sai mu yani kwana akan wannan ayoyin goyon gobe sai mu ci gaba da su to a taƙaice dai yan uwa wannan ayoyin guda biyar suna mana ishara akan cewa mahimmancin karatu da kuma wannan al'umma al'umma ce ta ilimi dole ne kowa ya kokari ya dage ya yi ilimi ba don kuma ba ganin cewa ita wannan al'umma al'umma ce al'ummatu ikra shi yasa ake cewa al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummatu ikra saboda farkon wahayin da aka fara yi mata shine umarni da ayi karatu sannan kuma hando wannan ayar ayoyin suna nuna mai cewa yani Allah maɗaukin sarki shine ya halicci dukkanin halittu gabaki da don haka ko dole ilimin da za mu hara gabatarwa shine ilimi na aqida shi yasa ahlu suna jama'a yana daga cikin harkon abin da suke gabatarwa shine yani tabbatar da aqida domin da aka yi magana akan kai karatu ya ka ce bismi rabbika allazi khalaq ishara akan muhimmancin karatu na aqida sannan kuma wannan ayoyin suna nuna mana yani ishara akan yani asalin halitta ta dan adam da kuma ta haka kuma ana yin ishara akan wani bangare na ilimi na likitanci sannan kuma hallo wannan ayoyin nan suna nuna mana cewa duk ilimin da zaka yi ya kasance ka kiyaye yani aqida ka kiyaye imanin ka da Allah madaukakin sarki ka dinga girmama Allah madaukakin sarki sannan kuma hallo wannan ayoyin suna nuna mana muhimmanci na ilimi da kuma mahimmanci na rubutu da kuma mahimmanci na alkalami wanda ake yi rubutu da shi idan za a haɗi mahimmancin alkalami a yi magana a kan alkalami yani me aikin alkalami don me aka yi alkalami don rubutu to wannan yana nuna mahimmancin rubutu sai kuma da wannan ayoyin suna nuna mana cewa ɗan adam a asalin shi jahili ne bai san komai ba a asalin ɗan adam jahili ne bai san komai ba duk ilimin da ya yi allama aukin sarki shi ne ya sare mishi wannan ilimin allama aukin sarki shi ne koya mishi da haka babban abin da mutum zai yi ya gode wa allama aukin sarki ya yi biyayya ga allama aukin sarki kawai yadda aya ta suratun nahal ta bayyana mana insha Allah wannan shi ne abin da ya sara yau ya kuma gobe insha Allah gobe insha Allah za mu rihe tafsiri tun da gobe ina ji banda gobe ake fara yani qiyamul ko insha Allah kenan gobe sai mu rufe tafsirin insha Allah ban sani ba inda akwai dama kenan ana iya gaya mutanen da ya sana gaya musu domin rufe tafsirin insha Allah subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk